الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna ranar juma'a 22 ga watan rabi'un thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 25 ga watan goma shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin waɗanda littattafai guda uku da suka shafi aƙida da sarfu da kuma usulul fiqh to za mu fara da ɓangaren aƙida ma'ana tauhidi na littafin da muka fara karatunsa mai suna usulus sunna wallafar al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasi na hudu a cikin wannan littafi bai albarka muna nan cikin shafi na uku inda mala yake muna bayani akan abin da ya shafi imani da kaddara al'imanu bil kadari khairihi wa sharrihi yana daga cikin usul na ahalus sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na ahalus sunna wal jama'a wato imani da kaddara yadda da kaddara karban kaddara wadda ta shafi ta alkhairi da wadda yake ma ba ta alkhairi ba a wanda mun fara jawabai mun kai inda malam yake magana akan cewa duk wani abu da ya zo na nassi da ya shafi kaddara ko wani abu wanda ya shafi gaibi to ana buƙatar mutum ya gazganta ya imani abinda hankalinka ya fahimta to sai ka karɓa wanda ma hankalinka bai kai wa ka san haƙiƙanin yadda abin yake ba to shi ma dai ka gazganta ka yi imani saboda an riga an wadatar da kai ba ɗora maka sai ka yi bincike ka gano haƙiƙanin menene kaza ya ƙunsa ko kaza haƙiƙaninsa yake ba to shi ne wata silimu lahu to sai kawo misalan irin waɗannan hadisan yake cewa mithlu hadisi as-sadiqil masduq ya daga cikin misalan waɗannan hadisai waɗanda suka yi bayani akan abin da ya shafi kaddara shine hadisin nan da wasu malamai suke masa take da hadisu sadiq al-masduq shine hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wasu na kiransa da hadisu Jibril yawwa a wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan musulunci da imani to da yazo kan imani a wanda mala'ika jibrilu ya zo na fatar an gane yawwa yana wa annabi tambaya annabi na ba da amsa sanannen hadisi ne wanda hadisi ne muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim duk sun royace shi a duka sun royace shi hadisi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu to daga ciki za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan abin da ake kira imani kamar yadda mala'ika jibril ya tambaye shi cewa ka bani labari akan imani to za mu ga cikin abin da annabi ya ambata akwai bayanin kaddara cewa al'imanu an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to shine mahallin shahid yawwa wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi a kusan wannan malamai suna kiransu da rukunnan imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar alkiyama da kuma kaddara wannan guda shida yadda da su gaba daya to su suke samar da asulul iman su suke samar da imani a cewa ne mumini ne so kuma yadda da su gaba daya sharaɗi ne na tabbatuwar musuluncin mutum to mu kula da balagar da ke cikin hadisin za mu ga farko sai ce al'imanu sai ce an tu'mina billahi kaga annabi sai amfani da siga ta fi'ili lafazin imani an tu'mina fi'ilun mubari'un shi ne ka yi imani billahi da Allah a gani? amma mala'ikatihi kaga ba a ce an tu'mina ba wa kutubihi ma haka wa rusulihi ma haka wal yawmil akhir ma haka amma da aka zo ga kaddara sai aka ce wa tu'mina aka dauko wancan fi'ilin aka sake yawwa to shine malamai ke cewa akwai balaga anan ba haka kawai aka boye fi'ilin a sauran kuma da aka zo ga kaddara sai aka sake maimaita shi to abu biyu suke ambata abu na farko suka ce a an maimaita fi'ilin dai aka ce wa tu'mina bil qadari ba a ce wa bi qadarihi ba ko wa bil qadari khairihi wa sharrihi sai aka ce wa tu'mina bil qadari bu na farko saboda a yi ishara zuwa ga mahimmancin ita kaddara ɗin an gane ana buƙatar a bata kulawa eh tana da mahimmanci kwarai da gaske shi yasa aka sake maimaita mata fa'ilin amma sauran rugowar guda hudu ba a kawo musu wannan ba sannan abu na biyu suka ce saboda ita kaddara min afa'alillahi ta daga cikin ayyukan Allah bawa baya da wani tadakhuli akai abu ne wanda yake fitowa daga Allah kai tsaye shi yasa can aka ce farko an tu'mina billah saboda abin yana da alaka da Allah amma abin da ya shafi imani da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar tashi alkiyama wannan aikin bawa ne aiki ne na bawa kai ake nema da ka tsayi da wannan abu ita kuma kaddara Allah ne ke kaddara ta Allah ne ke turo ta da ba ta ragadi shi yasa sai ta yi munasaba da imani da Allah da kaddara sai zamo kenan wato yana daga cikin imani da Allah imani da kaddara ce wadda aka yi an tu'mina billah to wannan kaddara ma ta shiga don imani da Allah ya shafi ka yadda da samuwarsa sannan ka yadda da rububiyarsa wanda cikin rububiya kaga kaddara ta shiga ka yadda da uluhiyarsa to shi yasa sai aka sake ware fi'ilin sai aka ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga wannan akwai hikima a ciki so kamar yadda su malamai suke bayani a imani da kaddara yana da matakai guda hudu da ake bukata wanda sai sun samu to sannan imani ya zamo cikakke na farko yadda da cewa Allah ya san abu abinda ake kira al'ilmu duk abinda ka ga ya faru ko mai kyau ko mara kyau to akwai ilimin Allah tare da shi Allah ya san da shi babu abinda zai faru wanda Allah bai san da shi ba ya san da shi tun kamin ma ya faru sannan na biyu alkitaba Allah ya rubuta abu kamar yadda ya zo a wannan hadisi cewa za a turo masa mala'ika lokacin da halitta su ta kammala ya rubuta masa abubuwa guda hudu wanda daga ciki akwai kaddara a ciki cewa ko shaƙi ko sa'idi duka za a rubuta in mai samun arziki ne duniya da lahira mala'ika zai rubuta in kuma taɓaɓɓe ne matsayaci nan duniya da lahira mala'ika zai rubuta wannan kaddara ne yana daga cikin kaddara kaga wannan tun kamin ma ka zo duniya Allah ya ba da dama an rubuta banda kuma rubutun da yake cikin Allahul Mahfuz wannan shi ma wani rubutu ne wanda yake a hannun mala'iku so sai ka imani da wannan sannan abu na uku kuma almashi'atu shine lokacin da abin ya faru to da yardan Allah da izininsa abin ya faru da ganin damarsa duk abin da ga ya auku mai kyau ko mara kyau to akwai mashi'ar Allah ƙarƙashinsa ta kama mashi'a tana ƙarƙashin mashi'ar Allah ba ma ta sha'una illa an ya sha Allah sannan na hudu shi da suna cewa alhalku wata kawai Allah dama ya samar da abin ya kawwana shi kai alaƙar ka da shi shi ne haɗa ka da abu haɗa ka da abu kai ne sila ko sabab na faruwar abu to yadda da waɗanga abubuwa guda hudu duk sun shiga cikin imani da ƙaddara wanda ikun samu littattafai da suka yi rubutu da malamai suka yi rubutu akan wannan fanni to za ku ga suna yawan ambatar wannan kamar ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai suna shifa'ul alili shifa'ul alili fi masailil qada'i wal qadar eh littafi ne mai muhimmanci a wannan babi kusan ba abin da yake magana in ba kaddara ba da abin da ke da alaka da ita da maganganun malamai da wasu 'yan bid'a da suka karkace a layin kaddara din to yana da kyau a nemi littafin yana da matukar mahimmanci sosai shifa'ul alili fi masailil qada'i wal qadar na al-hafiz ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala haka akwai al-qada'u wal qadar na al-imam al-baihaqi rahimahullah shi ma ya bada gudunmawa a wannan janibi shi ma ku dabe shi zai taimaka so wannan shine abin da yake magana a kai cewa mislu hadisi sadiqil masduki daga cikin abin da ake neman ka ka sallama ka yi imani akwai irin abin da ya zo cikin wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud cewa ɗayanku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa to a ciki kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata bayan ya taka waɗannan marahil guda uku na kwana arba'in gidan farko da gida na biyu da gida na uku a lokacin halitta ta kammala amma babu rayuwa to lokacin ne Allah zai umarci mala'ika ya zo ya busa masa rai a wancan lokacin duk baya da rai to a lokacin kuma za a ba shi umarni cewa ya rubuta abubuwa guda hudu wanda daga ciki akwai kaddara din ita ce mata ƙarshe to wannan karkace sai ka yi bincike ka gano wai abin nan da an ka rubuta yana an ka rubuta shi ko kuma kai in mi an ka rubuta ma tunda ko dai a rubuta arziki ko mi yawwa sai ka ce a to kai dai tunda ba ka gano ba dai baka yadda ba to shi da abin da bala yake magana kawai ka sallama tun da abu ne na gaibi eh tun kamin ma ka zo duniya wannan an riga an kammala na'am eh eh na'am lalura to wace irin lalura eh eh eh eh eh in akwai maslaha akwai malaman da suka ce ba laifi idan ana ganin cewa zamanta da cikin zai iya cutar da wanda an rayu suka ce a nan za a gabatar da wato abin da yake maslaharsa ta riga ta bayyana shi wannan kaga an riga an gan shi samamme ne wannan cikin kuma baya da tabbas akwai yiwuwar a haife shi akwai yiwuwar kuma mi a rasa shi to shi sa suka ce in an samu irin wannan lalura ba laifi za a iya zubarwa eh babu laifi eh wannan ke saboda a wannan lokaci bai zamo ma halitta kamalalla ba eh dan bai zamo wa halitta kamalalla sai ya hada waɗannan kwanakin 120 sai ce wa mislu ma kana mislahu fil qadari da misalin duk wani hadisi da ya zo yana bayani akan kaddara to abinda ake bukata gare ka shine me ka sallama ka yi me ka miƙa wuya ka sallama ka miƙa wuya to bayanin da ya kamata mu yi shi mun ka gabatar kenan to can da muka ce mislu hadisi sadiqil masduki wato shine hadisi wannan abdullahi dan mas'ud an gani ba hadisin umar dan khattab ko wanda ya shahara da hadisi jibril ba an gani shi ko dai a kira shi da hadisi jibril ko hadisu umar ibn khattab amma a hadisin da malamai suke masa laƙabi da sariƙul masduq shine ita wannan riwaya ta abdullahi dan mas'ud to ce wanda yayi wa mislu ma kana mislahu fil qadari to shine irin wannan riwaya din ta Umar ibn al-Khattab da fatar an fahimta to kaga shi ma yana bayani akan kaddara tunda an ce wa tu'mina bil qadari khairihi khairihi wa sharrihi da sauran ayoyi dai irin su inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to su ma yake magana anan da ire-iren su wanda zaka ga su a su ma suna dauke da abin da ya shafi kaddara ne to yadda ka gazganta da wancan hadisi na as-sariqul masduq hadisi abdullahi dan mas'ud to haka ake bukata su ma irin waɗannan hadisai suna da yawa in kuka samu waɗancan littattafai to za ku ga ruwayoyi daban-daban malamai ke kawowa dangane da abin da ya shafi wato ita kaddara ɗin to wannan shine gyaran wa mislu ahadisin ru'ya kulliha kuma daga cikin abin da ake buƙatar mutum ya sallama shine hadisan da suka zo suna bayani cewa za a ga Allah ranar gobe kiyama ganin Allah rana gobe kiyama to kaga shi ma abu ne na gaibi karka tsaya ka ce to ya za a yi a ga Allah kina Allah halitta ne ko kuma jiki ne ko yaya yadda yan bidi'a suke suka yi ta abin nan wanda ita ma da yawa daga cikin wasu daga cikin yan bidi'a sun karyata kama aljahmiya yawa su daga cikin aqidar su ba a ganin Allah duniya da lahira saboda wannan tunanin da ya zo musu saboda su sun ce wai abinda zai yi a gan shi dole ne ya zama wato ko hissi ko ma'anawi ko dai ya zama arat ko kuma ya zama jauhari ko ya zama ana iya taba shi a ji shi ko kuma ana iya jinsa ko ta kunne ko ta hanci da makamantansu to suka ce shi kuma Allah duk ba haka yake ba to ya za a yi a ce kuma za a gan shi sai aka ce to ai wannan tunanin naku na banza ne ƙa'idar shari'a in nassi ya zo kan abu to nassi ake biya a ajidu wani abu gefe tunda Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira sai magana ta kare ko ba haka ba eh Allah ya ce wasu ma'abuta fuskoki za su ga Allah ranar tashin kiyama to me ta taka kai hmm? haka waccan aya kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun a gani kenan tunda an ce za a sha makance su kenan akwai waɗanda su ba su da ni ba su da shamaki shine mafumin aya kina akwai waɗanda su tsakaninsu da Allah ba shamaki za su ga Allah sannan wannan abin da suke ta kaddarawa kaza da kaza wannan ai ana magana in ma za a yi wannan tunane kila a nan duniya ne amma ita lahira wani wani yanayi ne akasin duniya sau da haka yadda za ka ba zai yi a yi kiyasin duniya da lahira ba kamar yadda ba a kiyasin mutuwa da rayuwa ba a kiyasin samu da rashi to haka abubuwan da suke faruwa nan duniya ba za ka yi kiyasa suka cewa irin haka za su faru a lahira ba to wannan ke sau da haka su ahalus sunna wal jama'a sai suka tafi akan wannan cewa za a ga Allah to akwai gulatu sufiya su kuma sufaye yan ɗariƙu su kuma sun tafi akan cewa ko ina ma za a ga Allah ido da ido eh za a ga Allah nan duniya sannan ana iya ganin sama a lahira su kuma fahimta suke eh shi yasa za ka ga har suna rubuce-rubuce ibrahim iyasa yana da littafi ma da ya rubuta akan haka yasa mai suna tafsiratul anami في آه في جواز الرؤية في جواز رؤية الباري عز وجل في النوم واليقظة cewa wai wannan littafi zai bayani cewa halat ne a ga Allah dan duniya da kuma mafalki ido ido da ido da kuma cikin bacci saboda haka su zaka iya cewa kaga Allah kuma ka tattauna da shi har ma ya baka sabo su suna da wannan aƙida ne su suna da wannan aƙida ne to akwai wasu suma daga cikin alus sunna wal jama'a suka ce a hankalce ba a shari'a ba wai a hankalce wai ja'izi ne a ga Allah ido da ido a nan duniya cikin alus sunna akwai masu wannan magana eh wai ja'izi ne amma akalan ba a shar'ance ba saboda a shar'ance su ma sun tabbatar cewa hatta sufayen a waɗanda suka gabata ba wanda ya taɓa ganin Allah a nan duniya tunda hatta annabi Muhammad da ake magana ya ga Allah ko bai ga Allah ba kaga ba a nan duniya ake magana ba lokacin da aka yi mai iraji da shi ne amma nan duniya ba riwaya inda aka taɓa ruwaituwa cewa annabi ya ga Allah ya ƙazatan babu so sannan ƙa'ida cewa ma a hankalce zai iya yiwa a ga Allah ya ƙazatan amma a shari'a ba zai yi ba to ai mu da ba shari'a muke bi ko ba haka ba eh ai hatta cewa za a ga Allah ɗin a hankalce shi ma ya kamata a ce shari'a ne ta tabbatar da shi to amma da yake ba dalili ba ne tunane ne na kwakwalwa daga cikin dalilansu cewar annabi musa rabbi arini an zuru ilaika wai daga cikin hujjar su gashi annabi musa ya nemi allah ya bashi dama ya gan shi wai tun da har ya nema to abin yana yiwa ke wai in ba zai yi ba to me fa'ida tambayar me hikimar annabin Allah ya tambayi abin da yake mustahili abin da shi ya san cewa ba zai yi ba sai malamai suka ba su amsa ai ba lalle ba ne lokacin annabi musa ya zamo Allah ya sanar da shi cewa hakan din ba zai yi ba ko ba haka ba kuma siyakin ma na nuna haka tunda Allah ya ce da shi walakinin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to kaga siyaki yana nuna annabi Musa kamin yayi tambayar bai san cewa haka din ba zai yi ba sai da ya tambayar kuma sai Allah ya nuna masa ba zai yi ba to haka suke ta kwakwale-kwakwale ƙarshe dai ba su iya kawo wani dalili a shari'a ba sai dai a hankali to amma abinda malamai na ƙware suka tafi a kai nan duniya ba a ganin allah ido da ido wannan sai a lahira an gane su kuma jihamiya sun kore gaba ɗaya su kuma su baye sun yi sakaci eh to haka abubuwa suke eh sunan littafi su shi ibrahim iyas tafsiratul anani fi jawazi ru'yatil bari azza wa jalla fi nawmi wal yaqaza haka littafin yake duk da sun daina buga littafin yanzu saboda sakamakon littafin an samu wasu yara da sunan ɗariƙa suka zo suna ta da'awar sun ga Allah sai ka ga wani fatiha ma bai iya ba allah ma bai san shi bai ma da tauhidi amma sai ce maka wai ya ga allah jiya to da ɓarnar ta yawa sai suka suka hana buga littafin to da dama asali littafin ya yi shi ne saboda arifai waɗanda suka yi tarbiyatul azkari suka yi suluki suka yi jazaba suka yi taraki suka yi fana'i suka yi wusuli suka samu fatahi wanda ake kira da al'arifuna ko khasatul khasa to asali ya rubuta littafin ne don su to sai suka daina buga shi amma akwai shi nima yana da littafin to shine ya ce kulliha sai ce wa inna at'anil asma'i ko da ko ta yi tumbe daga kunnuwa ma'ana saƙon da suke ɗauka kunne kunnuwa ma ba sa iya ɗaukar ma'anar ko da haka ne da akwai abin da an faɗe shi in ka ce ma sai ka yi tunani sai ka yi kawo ba zai yi ba eh to amma da yake al'amari ne na Allah kuma al'amari ne na gaibi ba yadda ka iya sai dai ka yi haƙuri sai dai ka yi haƙuri to saboda haka ko da kunne ya yi tumbe ma'ana ya kasa karɓan ma'anar to dole dai duka ne za ka sallama eh wastau hashamin ha almustami'u ko da ko mai saurare wato ya kasa samun al'uns ɗebe kewa akan wannan abu ko da akwai tsoro tare da shi ko da ya samu tsoro dangane da wannan ma'anar tu ba matsala ya miƙa wuya da abin da ya sama da yake wannan magana wannan yana daga cikin dalilin da ya sa su waɗancan 'yan bidiya ɗin suka karyata dalilan saboda ma'anar saƙon da hadisan suke ɗauke da shi kunnuwansu ya kasa ɗauka sannan an karanta ma sukan ji tsoro sukan firgita to ya daga cikin dalilin da yasa suka ƙi karɓarsu sai suka ƙaryata su to sai mala ya ce a ko da hakan ya faru dai ka aje wannan gefe ka sallama lamari ne na Allah sai ce wa inna ma alaihi imanu biha kawai abin da yake wajibi gare shi ya yi imani da su duk abin da ka je an faɗa inda ya tabbata to shi ke ko da kai a fahimtar ka abin ba zai yi ba ko kuma kana ganin kamar ya ci karo da hankalinka to ka aje wannan tunanin naka ka sallama ka bi ka bi nassi saboda ka'ida in nassi ya tabbata to ba a sauraron komai ba a karkata akan komai kawai za a bi nassi tunda kai dama tabi'un ne kai mai bayani kuma kai bawa ne abdun ne kai ba an faɗa ba ne don ka tsaya ka yi tunani ka ga cewa in ya dace ka ɗauka in bai dace ka aje ba sai ce wa Allah ya rudda minha harfan wahidan kuma kada shi raddin ko da harafi kwaya daya duk abin da ka ji an ce ma ya tabbata Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa to ko harafi ɗaya karka yi raddinsa ko da harafi ɗaya sai ce wa gairaha da waninta da wani wa'annan hadisai ma min al-ahadis al-ma'sura an siqati wato ko da hadisan ba sa magana kan kaddara ba sa magana kan ganin Allah in dai an ruwaita daga amintattu to kawai ka sallama wadda shi yan bid'a suka suka abu na eh hatta na sufayen daga cikin al'asha'ira za ka ga haka suke suka karyata hadisi na sifofin Allah saboda wannan tunani tumi kawo kalmar to akwai shakku ke na
na imani kuma ban cewa na imani ko ban karyatawa to bai karba ba ke to ai shine raddin dama yanzu misali in na baka wayan nan sai ka ƙi ansa ko ka ansa kan maida ne duk sunansa raddi na'am yawwa kaga baka ansa ba ke ka gani ai ba su haɗuwa ai bai ma yiwuwa ka ce ka ansa kuma baka so to yanzu tun da ka ansa baka so to ya za ka yi kenan ɗayan biyu ne ko dai ka yi watsi da ita ko ka yi mi ko ka rike in ka yi watsi da ita kayan raddi in kuma ka yi mi yawwa to alayan abin da ya shafi addini ka gane ko da ka karba in dai zuciyarka ba ta yi imani ba to imanin ka bai kammala ba baka cikin muminai na gaskiya dole sai ka imani sai ka karba sannan kuma ka yi mi kai imani to shi yasa wani zancen cewa ni ba zan karya wannan tawakkufi kenan to ai ba shawara ake neman ka ba dama abin da ake neman shawara shine zaka iya cewa na yi tawakkufi amma abin da ana neman ka yadda kai tsaye ka sallama ka gasganta ai mun karanta a baya at-tasdiqu me ma'ana at-tasdiqu yawwa wataslim shikenan to da zaran ba a samu wannan abin ba to imanin fa ya roshi ka koga da wannan asal ya samu matsala kaga shikenan baka cikin musulmai ma gaba ɗaya don shi wannan arkanul imani din nan asulul imani suke tabbatarwa dole ne sai an same su in aka samu na to kwata-kwata babu imanin baka da bambanci da su abu jihar Allah ya samu dace to nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu dora inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah